الرحمن الرحيم من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم الحميد goma sha bakwai ga watan Ramadan. Goma sha takwas ga watan Ramadan. Yau Alhamis goma sha takwas ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci na jami'ar Gombe. Wadda muke karatu a cikin Alƙur'ani mai girma, sannan muna karatu ne a suratul Anfal. karatun da ya gabata mun zai a aya ta tabbas cikin suratul anfal insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta tara a cikin wannan sura kafin fara karatu ga tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko ya ce shi ba tambaya ba ne ya yi tunatarwa ne cikin bayanin da ya ce inni uhibbuka billah wa ahabbaka Allah alladhi ahbabtana bihi wasaru an yi jima ana fi jannatin firdaus yace bayan haka jiya a wajen bude suratul anfal ka ce ayoyin ta saba'in da shida kuma a rubuce mushaf saba'in da biyar ne a to shi kenan mu dawo saba'in da biyar kawai daga ayoyin ta saba'in da biyar a rubuce mushaf a wurin na son duba addu'a al-Qur'an ba ke tuno baiti da ya zo mun na suratul anfal ba don gane ko sabanin adadi akwai sabanin adadi na ayoyi akwai gobiyun akwai shamiyun akwai basiriyun akwai madaniyun to bai tuna ita tunani bai zo kuma ban iya samun lokaci na daga littafin ba da a ce na gani din ce ko wataƙila a kirgin su kaza shi ne ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya tafi domin shi a farkon tafsirin sai ce tana da ayoyi saba'una wa sittu aya to ina ga anan akabuna ko farkon ayan farkon tafsirin a sama wasittu aya ayo aiki saba wani wasittu aya to ni da nan kalli nan kawai na wuta to sai shi na zo na faɗa a nan ranar da nake faɗa dama ina kwacin ibn kasir ne rahimu Allah ta'ala wata gida shi kuma ina kokwanton a ya faɗa ba a tare da cewa akwai hakan ba saboda haka wasu iya yanzu zan samu kuma na ikon famin na tabbatar da addu'a yi ba hatta kuma ta riga ta wani ba irin gurayen nan da yan jami'a na yanzu ba ni na ya riga ya tafi so abin da don haka yanzu mun dawo saba'in da biyar kamar yadda mai suka zanna ya faɗa gaskiya haka ne da na buɗe ya daga saba'in da biyar wallahu alam ba mamaki a samu wanda suka diga a matsayin saba'in da shida wani gurin an ajiye shi a matsayin aya a wannan jirgin cikin musa kuma ba aya ba haka yana iya faruwa amma ban tabbatar da hakan ba na gaba kuma ya ce wannan shin ya halatta mutum ya yi alkunya da abu qasim wannan a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye malamai suka ce ba a ce kowa abu abu abu qasim sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hana amma za a iya faɗa bayan bayanan malamai su yi sabani sashi malamai sun tafi akan cewa eh za a iya faɗa wallahu a'lam wannan tambayar ta gaba ya ce malam tambayar ta ita ce da gaske ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwar sa ba kaman irin namu bane ma'ana yana iya zuwa wa mutum a farke ba a mafarki ba a wannan ba gaskiya bane a farke annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai Allah subhanahu wataala ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi dukkan annabawa suna ibada a cikin kaburburan su amma ba wanda ya san yaya take sai Allah subhanahu wataala kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana yadda kaifiyan abu yake ba amma maganar cewa mutum ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa a farke wannan ba daidai bane ko ba gaskiya bane daga wannan kawai daga cikin aqida ce yawanci mutum sauyi fa suka fita jiya akan wannan daga wannan kuskure ne ya saba da aqidan ahlus sunna wal jamaa kuma yayi karo da ayan alqur'ani afa in ma ta au qutilan qalabtum ala aqabikum وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن آمنين أفإن مت أو أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول amma ba zai zo wa mutum a farki ba amma za a iya gani sa a mafarki in mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa sifan da ta dace to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wallahu a'lam har malamai sun yi bayani cewa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mafarki yana daga cikin alamomi da suke nuna mutum zai samu husnul khatima wallahu alam sannan wancan wannan na gaba kuma bayan yayi sallama yace ranan can kai bayani akan cewa ko da mutum yana shirka ne idan ya tuba Allah zai gafarta masa to malam shirkul asgar kake nufi ko kuma hadda shirkul akbar kake nufi sannan malam don Allah ina son ka yi bayani akan wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bi duk da ta bai rubuta ta yadda ya kamata daidai ba wai kuma ma duma zalika liman yasha amma dai farko farkon ya nuna haka ita ke nufi duk laifin da mutum yake ko shirkul akbar ne in ya duba kafin ya mutu Allah yana yafe masa ai duk abin nan wanda suka musulunta da sahabbai suna bautan gumaka ne ai ai shirka mai girma kenan gunki suke bauta kuma har an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaki suka yaƙe shi waɗanda suka yaƙe shi kuma aka samu suka musulunta wasu a cikin su suka tuba suka daina abin da suke yi da abuna abuna sa'id ibn amir al-jumahi rahimahullahu ta'ala lokacin radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ake kashe khabbab ana yankan jikinsa gaba-gaba ana cewa sai ya bar addini Muhammad sallallahu alaihi wasallam har aka ce masa yanzu ka yadda aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a madadinka a daina maka azaba yace a yace bai yadda kayace suki annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin rayuwarsa ba mana gonde mutu akan kayace suki annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a kawo shi ana yankan jikinsa ba lokacin Sa'idu ibn Amir al-Jumai bayan ya musulunta har ya zama gwamna a Hims wani ta yakan fadi su mamme a fadarsa yakan ce yana tino jahiliya da irin abin da suka yi na kuma kada kuma ranar da ake yau gaban wannan abu ne kaga ma'ana sun yi jahiliya sun bauta kuma kamar da suka duba Allah ya fi mutu don ka hanta shirkul akbar akbar ana gafartawa amma ma'anar wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tana nufin in mutum har ya mutu yana shirka ne shi ka wannan ba shi ba rahamar Allah bai tuba ba har ya mutu yana shirka wannan ba shi ba rahamar Allah Allah ba zai shigar da shi aljanna ba shine ayin da ke nufi wallahu ta'ala alam amma in bai mutu ba yana yi ya tuba ya daina yi ya fasa ya shafar tuba ya cika wannan Allah ya fi masa insha Allah Allah yana karɓar tubansa wallahu alam wannan kuma bayan ya yi sallama shi ma ya ce kamar yadda malam kai bayani akan ba a magana a hudu ba tambaya ta a nan shine idan kuna zaune ana hudu ba sai wani a kusa da kai ya yi attishawa sai ya ce alhamdulillah za ka iya ce masa za ka iya ce masa harhamakallah ai ba harhamakallah ake cewa yarhamakallah ake cewa saboda haka za ka iya gaya masa bayan nan kuma idan ana huduba mai yin huduban yana addu'o'i yana addu'o'i ku masu sauraro za ku iya cewa amin idan kuka ce amin amin din idan kuka ce amin to ai amin din ma magana ne ya halatta kenan ko kuma bai halatta ba to yin magana a huduwa bai halatta ba a nan sulallu sanar ce wanda biyu yi magana ana huduwa fakari da za kuma yana iya rasa ya ma rasa falalolin huduwa gaba daya falalolin ranar juma'a zai rasa shi zai iya samun ladan sallar juma'a in yayi ta yadda ya dace amma falala da garabasa da ake samu ya rasa saboda yayi magana ana kuba in wani a kusa da kai yayi atishawa yace alhamdulillah malamai sun yi sabani cikin zaka iya ce masa yarhamukallah ko kuma yarhamakallah ko ba za ka ce masa ba malamai sun yi sabani suka ce ai umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in da yanku ya atishawa kuma ya ce alhamdulillah a ce masa ba tare da kayyadewa ko a wani yanayi ba don ka ana ganin zaka iya faɗa wasu malamai suka ce a ai ba a faɗa a cikin sallah in mu ce yana sallah hudu ba duk ta shiga cikin sallah ne kamar dawabi ce yana dawabi zai iya yin wani abu na kore kewa hatta dawabi ana iya yin magana amma hudu ba ba a magana don haka malamai da suka suka shiga wasu na ganin da nassin hadisi da umarni daga manzo sallallahu alaihi wasallam zaka iya amsa masa amma cewa amin wanda zaka iya cewa amin in liman yayi addu'a in yayi- yana cikin yin yin huduba aka zo yana addu'a wanda sunna ce yin addu'a ne to in mutum yayi addu'a bayan an kare huduba kamun a liman ya sauka zai yi addu'a idan yana wannan addu'a din za ku iya cewa amin in aka zo gurin amin in ya roƙi ruwan sama za ku iya ɗaga hannu zai ɗaga hannu shi ma in yana roƙon ruwan sama Allah ya bada ruwa a cikin addu'o'insa in ya zo kan wannan gurin zai ɗaga hannu kuma za ku ɗaga hannu cewa amin ai har a sallah ana cewa amin in liman ya ce wala dallin ana cewa amin da haka wannan cewa amin ba matsala ba ne sunna ne ma'ana Allahumma fastajib da haka wannan sunna ce wadda babu laifi a cikinta wallahu a'lam sannan nan yace malam tambaya ta ita ce shin idan mutum ya samu kudin zuwa hajji zai iya fara biya wa iyayensa kafin shi ya je eh idan yana jin tsoron mana abinan ko kara tsufa ta abinan jinsu ko kuma ga yadda shekaru yake mutu a yawanci a Allah ya san wane ne zai mutu ko matashi ne ko don ne amma yawanci wanda ya ɗau shekaru kuma a babin isani wa iyaye sai ga cewa gaskiya bari ya fifita su ya biya musu kudin kujera in ko mahaifiya ko mahaifi wanda zan ke kenan ko dukan su biyu zai iya biya musu amma ba zai iya haɗawa ha da shi ba To wannan a, ya halatta zai iya yi zai iya yin wannan amma inda a ce ɗayan su ya rasu ne ko su rasu yake so ya musu haji shi da kansa to ran sai in yayi da nasa na kansa kafin ya zo ya yi musu amma kar kuma mutum ya shantake bayan ya biya wa iyayensa sun je sun yi aikin haji shi kuma ya shantake kawai yana da halin yi bai yi ba kamar da wayansu suke yi aka suna ta biya wa abunan iyaye sun je sun yi amma shi dai yana nan yana zaune yana ga kamar wai shekarunsa kaɗan ne sai ya girma yaushe ne bai sani ba saboda haka abunan in ababin isani da girmama iyaye din da kuma ganin yadda a shekaru ya tafi a biya musu je su yi ya halatta za a iya yi da niyyar zimman shi ma zai je amma in yana da halin biya musu tafi gaba daya to saboda kula da su da tsawainiyar su gaskiya wannan insani kan insani kenan ya kamata a ce sun tafi gaba daya don zai taimaka musu matuƙa wayanda suka dan yi shekaru a ce ƴaƴan su ba sa tare da su a aikin haji ba karamin tsawainiya bane wasu su gaskiya ba wani aikin haji ma suke ba in ba an yi sa an samu wanda suka tsaya musu suke kula da su ba wallahu a'lam na karshe ke cewa a bayan ya yi sallama ya ce kwanakin kwanaki ka yi magana a kan karban kudin cin hanci bara ina sabis nys mu ne muka yi aikin zaɓe abin da ya faru shine agent na kowane fati sun ba mu kuɗi wai mu ci abinci apc da pdp da afga da sauran parties duk sun ba mu kudin a duk sun ba mu kudin cin abinci a matsayin mu na ma'aikatan zabe kuma hukumar INEC ta biya mu kudin aikin da muka yi daga baya malam tambaya na shine yaya matsayin kudin da muka karba na abinci tambaya na na biyu idan har kudin da muka karba bai halatta ba yaya zan yi na mayar da kuɗin ga masu shi saboda ba zan iya ba zan iya gane su waye ne suka bamu wannan kuɗi ba kuma ba a jihar gombe ne aikin zaɓen ba shin akwai yadda zan yi na kubuta a wurin allah na gode wannan kuɗi kan kamar yadda ka faɗa ai da kanka ma ka kusa ba wa kanka ansa yawa kace to idan kudin haramun ne to lallai haramun ne bai halatta ba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassosin hadisi ma da yawa bai halatta ba wannan kudin haramun ne saboda ba aikin kowace fati ka je yi ba ko ba su ba wa kowa kudin cin abinci ba sai kasancewan ka ma'aikacin aini da haka shi za suka baka wata gida ma akwai almajirai a gefe gefe kallon su kawai ake ba ba su komai ba kai kuma lafiyan ka kalau aka zo aka baka saboda haka wannan kudi ne na cin hanci kuma cin hanci haramun bai halatta ba a ce ka yi amfani da shi to amma tun da Allah subhanahu wataala ya kaddara bawan Allah ne ya cino kuma yana nadama to kuma waɗannan jam'iyyun suna da wato baitul mali nasu wato suna da wani akawun nasu wanda wannan na jam'iyya ne da zaka je ka tashi a ciki a kowane banki ko shi kenan sai ka mai da wannan kudin cikin wannan akawun din APC haka akawun din PDP haka akawun din kowace jam'iyya sai ka mayar mata kudin ta idan duka wannan bai yiwu ba a in kuma a waccan jihar ne kuma kaga zaka iya aikawa a inda kai suna da akawun babu a kasa amma a waccan jihar suna da shi zaka iya tuntubawa in babu to zaka iya yin sadaka da kudin ka cire sai kai sadaka da kuɗi dan kai sadaka da kuɗin ana fatan Allah subhanahu wataala ya fi maka amma dai kai ka kubuta daga wannan kuɗi wannan shine abin da zaka yi amma bai halatta suna zaune a jikin ka ba gaskiya wallahu ta'ala alam dan haka zamu ci gaba da karatu aya ta tara cikin suratul anfal insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم وجنا يا كي منذ صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم يا إن وكسيا كنا نيمن آجد الله سبحانه وتعالى kuna neman Allah ya muku agaji ka tina wannan lokacin fasta jaba lakum sai Allah ya amsa muku addu'ar anni mumiddukum yace muku lallai ni nayi alƙawari zan karfafe ku bi alfin min al malaikati da malaiku dubu murdifina wanda za su sauka a jejjere wannan suna sauka wannan suna biyo bayan su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tashi lokacin da ya tashi ya tsaya ya daga hannu yana cewa ya Allah cika mun alƙawarin da kai yace da ya dubi adadin mu a can baya mun karanta cewa Allah yayi alƙawari dole ne tsaya daga cikin rundunoni biyu za su hadu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sabanin sallallahu alaihi wasallam sun yi buri runduna wacce ta dawo daga kasuwanci wadda ba makami ba shiri tattare da ita a ce ita ce aka haɗu da ita Allah subhanahu wata'ala sai kiyarda sai ya haɗa su da waɗanda suke ɗauke da makamai kun gaba Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kowa son sa waɗannan kuma sun yi imani da shi dukkan sahabbai sun yi imani amma Allah sai ya zaɓi tare da cewa ya san sahabbai ba su da shiri ba su da makamai ba su da ƙarfi adadinsu ba yawa amma sai ya zaɓi su haɗu da waɗanda suke da makami suka ninka su uku a wajen yawa suka fi su ƙarfi suka fi su shiri Allah ne ya zaɓi wannan haɗuwar ba su suka zaɓi wannan haɗuwar za ka dole sai sun haɗu da waɗancan masu makamai don me don Allah subhanahu wata'ala a bayan mun karanta Allah ce liyu hikkan haqqa wa yubtil al-batila walau karihal mujrimun to liyu hikkan haqqa inna Allah subhanahu wata'ala yana so ya tabbatar muku da cewa ku zama masu tsantsar sanin matsayin Allah ku kuma zama masu dogaro da shi cikin kowane hali ku zama masu haƙiƙanin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yanzu Allah ne yana Allah yana so ne ya yaye tunanin duk wata dabara a zukatan muminai a lokacin da duk suke fuskantar wani abu to yana so ya kawar da su daga tunanin wani abu da za su iya tuna cewa shi ne zai ba su damar su yi nasara a dabararsu ne a yawansu ne a makamansu ne a shirinsu ne a tsabar shiri da suka yi ne duk wannan Allah yana so ya kawar da wannan a tunanin muminai sai sa ya dora su a wannan yanayi yanayi mai hatsari yace kuma za a haɗu don mai liyuhikkal haka don ya tabbatar da cewa wa duk mai imani ya gane Allah shine Allah mai imani ya gane Allah shine Allah kadai kuma shine ke zartar da abin da ya ga dama sannan ba wanda ya zai gagari Allah komin yawan masu yawa komin karfi masu karfi in muminai suka dogara ga Allah hakikanin dogaro babu wanda ya isa ya gagare su domin Allah shine mai rusawa shine kuma mai bada gudunmawa don ka shi yasa Allah subhanahu wataala yace li yuhikkal haqqa wa yubtil al batila wa law kariha al mujrimun Allah sa tabbatar da tauhidi kadai takar Allah da kuma kasancewar Allah al aziz al qahhar al jabbar Allah subhanahu wataala shine al qawi shi kadai wanda yake mai karfi gagarau mai rinjaye shine Allah subhanahu wataala don ka yanzu farkon mutane waɗanda suke doron ƙasa yanzu suka ɗau nauyin yaɗa addinin Allah su ne sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suke a matakin farko su ne waɗannan mutanen to su suka fi cancantan a gama girgiza su wajen tacewa da jarrabawa su zama daban da kowa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarn mafi alkhairin mutane su ne karnin da na rayu da su domin wannan yanayi na a fito da su sannan a bayyana musu cewa za su kara sannan su yi tunanin bari su haɗu da waɗancan waɗanda ba su da makami Allah kuma ya zartar da haɗuwa da masu makami don mai don ya ga abin da yake so ya zartar ya gani za su jure za su tsaya za su yadda duk wannan riskin suka yadda duk wannan jarrabawan suka amince duk wannan gwagwarmayan suka karba hannu biyu suka ji za su daga wannan Allah ya riga ya tace ya gane matsayinsu to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna wa mutane wani abu da ya duba adadin su ya ga cewa su 310 ne ya duba adadin waɗancan ya ga cewa su sama da dubu ne kuma ya tabbata lalle sai an halu sai na so ya nuna mana cewa to in dai ku lalle sai an halu to yanzu kan babu ƙarfi babu dabara abinda kawai zai fitta su shine komawa ga Allah da neman agajin Allah ma'ana duk halin da ake ciki in kuna tunanin la haula wala quwwata ma'ana babu wani sauran karfi tattare da ku abokanan gaban ku sun kai inda suka kai sun fi karfin ku sun ninka ku ko kuma ka shiga wani matsayi ko ka shiga wani hali wani sa'i za ka samu mutum ya shiga wani hali akan harkar kasuwancinsa wani akan harkar aikinsa an kore shi a aiki an shiga wani mawuyacin hali ba abinci ba salari ba kaza komai ya yanke ba suni ba dabara wani ko za ka samu duk abin da zai yayi ba aikin yi aure ya bijiro mata a ba kaza ba kaza duk abubuwa na kalubale ga suna to a irin wannan yanayi yaya mutum zai shi ne irin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa mutane a yanzu na ciki za su iya dan mazuwa gaba don waɗanda suke bukatar shigowa a dan samu abin da lura da cewa hadiri a wato ma'ana yanayin da mutum zai iya samun kansa wani sa'i a rayuwa ko al'umma gaba ɗayansu ko gari guda ko kuma gida guda dangi guda suna iya samun kansu a cikin wata irin jarrabawa ko kuma al'umma suna iya samun kansu a cikin wata irin jarrabawa ko kuma mutum shi karan kansa ɗan abunan ɗaiɗaiɗaiɗaiku mutum guda zai iya samun kansa cikin wata irin jarrabawa to duk irin munin jarrabawa ne abin da ake so mutum ya yi shine matukar tsayawa da matukar komawa ga Allah subhanahu wataala juriya da tsayawa da addu'a shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ya duba ya ga cewa su goma a su 310 ne wai ta kuma sama da dubu to ya ga cewa ba abun yi illa komawa ga Allah a wayannan ayoyin dukkan su har ka kare sunan nan yawanci za ka samu tauhidi kawai sai koya maka da tsananin alaka da Allah da koyan wato ma'ana da kadaita Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yakin badar yake nuna babban abin da yake koyarwa kenan tauhidi da ganin girman Allah domin mataki ne na farko wanda ake son tace imanin mutane ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira ya dawo Madina farko karfin imanin sahabbai ya fada wajen sanya almu'aka bainal muhajirin wal ansar yan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarawa har sai an wayi gari sai da suka wayi gari mutum zai iya yafe nama a kawo nama gidansa ya bude ya fi kanshi sai ga cewa wane dan uwansa sahabi ke fi cancanta ya ci wannan nama sai ya rufe kwano ba zai ci ko ɗaya ba sai ce akai gidan wane shi ma wane yana bude yana ganin kyawun naman sai tuno cewa kai da a ce mana wane zai samu wannan nama zai ce a kai gidan wane shi ya fasa wai siruna ala an guzin walau kana fi fasasu sai da wannan imanin ya zauna sannan tukunna aka ce su fito yakin badar uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to duk wannan fitowar da suka yi ya gan gaba ɗaya so ake a ga meye imanin su sannan kuma yaya matsayin Allah yake ya suka fahimci Allah subhanahu wataala to nan yanzu ga 310 sannan ga sama da dubu wannan ga makamai ga komai yaya annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran musulmai ne ya kamata yayi zai koma ga Allah shine yake cewa Allah yake bada labari in tasabituna rabbakum shine Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace wallahi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye ya waiwaye dama ya waiwaye hagu ya dube mu ya ga adadin mu 310 ya ga adadin waɗancan sama da dubu sannan muga mugan makamai suke dauke da shi ga ababen hawa ga makamai ga shiri ga gwarasa a cikinsu ga manya-manyan tantiran munafukai ga abunan tantiran kafirai tsantsan kafirai domin munafirci ya fito wannan a rayuwar madina ne ya fi yawa a rayuwar maka tsantsan kafirci ne kawai zalla haka suke da shi ba sa gudu ba gudu ba da baya kan kafirci irin su abu jahal suna nan sanadidu quraish manya-manyan masu faɗa a jami'in Qurayshawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya daga hannu yana addu'a yana cewa ya Allah cika mun alƙawarin da kamun na nasara ya Allah Allah ka sa mu yi nasara yana addu'a yana addu'a yana addu'a Umar radiyallahu ta'ala anhu yace sai da garin daga hannu yana yana cikin sa yana rawa yana motsi yana karkarwa yace sai da mayafin sa ma'ana rida din sa wato abaya da yake sawa rigar da yake dorawa baya sai da ta kukuce ta yi kasa sai abubakar zai lauta lanu ya taso ya taho da sauri ya ce sai muka daga abubakar zai lauta lanu ya daga wannan rigar tasa ya mayar masa kafadansa sai ya dace kafadan nasa yana cewa ya lalla. addu'an da kake yi insha Allah Allah zai karbi Allah zai cika maka alƙawari ya lalla, yanda kake jinjina wa Allah kake yabonsa kake cewa ya cika maka alƙawari ina ga Allah ba zai kunyata ka ba da ka bari haka ma ya rasulullah ka bari ka har sai da suka soma tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da tsayuwa da yana addu'a wannan shine misali ko Allah ya jarrabe ka akan danka ko ya jarrabe ka akan zuriyarka abin da ake so wani zai ka zauna tun daga dare har asuba banda dan ba abin da kake wala ya Allah dana wani ya Allah dana wani ya Allah dana wani ya Allah ga matsalarsa ya Allah dana wani ya Allah ga matsalarsa ya Allah yayi masa ya Allah yi masa kaza ya Allah mai da shi na kwarai ya Allah kana zaune an jima ka tashi tsaye in bacci zai dauke ka tashi tsaye ka daga hannu kana zuwa da hawaye ya Allah wani tayi ko babanka wani tayi ko kazanka ka tsaya kana wannan kana wannan kana ba ma yi wannan in ana in in in matsalar ta samu ko a gida ko a wani abu nan idan misali abu ya same ka wani misali dukiyar ka misali ko sai a dukiyar ta samu matsala ko a hanya ana tawowa da ita ko kuma kaza a ko kaza malam tsaya ka gani wani misali bace za ka samu tana son aure bace samu aure ba wataƙila ta ɗau shekaru ko duk sa'o'inta sun yi aure ko ne abu da wannan jarabawa ne daga Allah malam tsaya ki tsaya da Allah subhanahu wata'ala me da al'amarin ki ga Allah wannan ba sharri bane jinkirin auren insha Allah ta'ala alkhairi ne daga Allah subhanahu wata'ala amma ya jarrabe ki ne ga imanin ki ya zaki alaka da Allah subhanahu wata'ala ki zauna kina fada wa Allah ki tace ki daina cin haramun ki daina yadda da haramun ki daina yawan surutai kar ki bokanci kar ki tsafi kar ki wasu abubuwa na abun da suke shirka ne ga Allah subhanahu wata'ala koma ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya faru da kai wani shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi a wannan mawuyacin hali annabi sallallahu alaihi Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace lokacin da muka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai inda ya kai can sai muka ja da baya annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tare da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a wani gefe guda su biyu Umar radiyallahu ta'ala anhu yace suna tare ina kallon su sai gengedi ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kwana yayi bai bacci ba Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma minna illa na'imun wa mustaji'un wa qa'idun lokacin da na duba ra'aituna sai na gamu babu wani a cikin mu face wani ya bacci ya dauke shi wani ya dan kishin gida wani ya kwanta wani yana jingine da dutse wani yana jingine da dan wani abu haka nan kowa ya riga ya jiki ya riga ya mutu an gaji an wahala ga firgita ba yadda za a yi ga mutum sama da dubu da makamai jira ake kawai za a kwafsa ya ce a lokacin wallahi babu wanda na gani face yana cikin wancan hali illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah kawai can an jima in na farka sai na ganshi qa'imun wa sajidun yana tsaye ya tashi tsaye yayi sujjada yayi ruku'i kawai wa huwa qa'imun yusalli wa yadahu yana sallah yana addu'a hatta asbaha har gari ya waye shi bai bace to lokacin da suka keɓe abubakar sallallahu ta'ala ya ga irin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi har rigansa tana faduwa man abubakar radiyallahu ta'ala ya dago rigan shine yake masa maganganu yake cewa ya rasulullah Allah ba zai kunya ka ba Allah zai cika maka alƙawari ka hada Allah ka yi magiya ga Allah ka yi magiya ga Allah ya rasulullah in hakuri dale Allah haka Allah zai cika maka alƙawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ina shakkan Allah zai cika alƙawari bane fadanci nake yi wa Allah ina jin daɗin abin da nake wa sannan sai abubakar rabbi Allah ta'ala ya lallabe shi shine suka koma lokacin da ya zauna ashe dama tun ya riga ya kaci ya kwana ba baki sai gengedi ya dauke shi gengedi yana daukan sa su yace sai muka ga ya farka yana murmushi yana kallon sama yana murmushi sai na cewa sayyihu zamul jam'u wai walluna dubur sayyihu zamul jam'u wai walluna dubur haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada sai sai muka ga yana murmushi yana cewa ina sai abubakar zai lau ta'ala ya ce ya rasu da me ya faru ya ce Allah ya nuna mu mala'ika jibrilu zai sauko mala'iku za su sauko tare da mala'ika jibrilu wallahi za a rusa wannan runduna din sannan za su juya a guje sai sun gudu sun bar wannan guri ya ce sannan a inda nake tsaye din nan ya abubakar a can gurin za a kashe abu jahal a can gurin za a kashe utuba a can gurin za a kashe wani a can gurin za a kashe wani ya ce musu haza masra'u fulan haza masra'u fulan manya-manyan sanadidu Quraysh waɗanda su ne waɗanda suka hana ruwa gudu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa wane anan za a kashe shi wane anan za a kashe shi ko bayan an kashe su za a zuba su a cikin wata rijiya a gurin wata kafaffiyar rijiya yace wannan gurin gaba ɗayan su nan ne kabarin su duk gaba ɗayan su za su fada cikin wannan gurin za a zuba su a wannan gurin wannan kafin a fara yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bayan an gama yakin duka waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da suka zo suka gansu wannan anan aka kashe shi wannan anan aka kashe shi wannan anan aka kashe shi dan aka zuba su a cikin wannan rijiyar har sai da Umar radiyallahu ta'ala ya kira su yace ya wane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara suka taru a gurin yake kiran su ɗaya bayan ɗaya duk da cewa ba mun so wannan gurin ba amma abin da ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada wa manzo yayi fada wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce a matso gaba da gari ya waye da aka matso aka je aka tsaya ana tunanin anan za a tsaya sai wani sunansa al-shubab ibn al-munzir radiyallahu ta'ala anhu daga cikin sahabbai sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kace mu tsaya anan ya ce eh anan za mu tsaya shine gurin tsayuwar mu ya ce eh ya ce Allah ne ya ce maka a tsaya anan ko kuma a dabaran yaƙi ne a naka tsari kake ga ya kamata a tsaya anan ya ce a ba Allah bane ya ce a tun tsaya mu tsaya anan dabarar yaƙi ne nake ga wai in mun tsaya anan yafi sai al-Khubab ibn al-Munzir ya ce ya rasulullah ni kuma in zan ba da shawari ba anan ya kamata mu tsaya ba ai inda muka tsaya in nan ruwa yana gaba da mu kafirai ko suna tsakanin mu da ruwa don haka su za su tsare ruwa ba zai zo gun mu ba ko za su yi amfani da ruwa amma inda za ka yarda da ni sai mu zagaya mu je can mu tsaya in mu tsaya a can mun wuce ruwan ruwan da suke tahowa mu za mu fara samun sai sun zo gurin mu sai mu yanke ruwa in ruwan gurin su ya kare ba za su sake samun wani ruwa da zai zo gurin su sanin sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi sai farin ciki sai ce wannan shawari naka na yadda da shi wani na nuna alaihi sallallahu alaihi ya san gaibi kenan bai san gaibi ba amma ko ba na kasu bane gare shi sallallahu alaihi wa sallam sanin gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala don haka alaihi sallallahu alaihi bai sani ba don haka ya karbi shawarin wani mutum wanda ba a masa wahayi sai daga cikin sahabbai sai ya karbi wannan shawarin nasa sai da mu koma can kafin su koma sai ga malaika jibrilu ya soko ya zo duk sahabbai ba sa ganin malaika jibrilu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin da ya zo ya tsaya sai ga wani mala'ika kuma ya zo wannan mala'ikan da ya zo sai ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin saukowansa daga sama sai ya ce ya rasulullah ga wani mutum cikin sahabbanka sunansa al-hubab ibn al-munzir ya ba da shawarin ku matsa daga wannan gurin zuwa can an aiko ni in gaya maka cewa Allah ya yarda da shawarinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'ika jibrilu wannan waye ka san shi sai malaka jibril ya ce wannan daga garinsa ba mutum bane duk da cewa ya zo a sifan mutane amma ba mutum bane mala'ika ne amma ina sanar da kai ya rasulullah ba duk mala'iku na sani ba gaskiya ban san shi ba amma yanzu ne na san shi a don ba duk mala'iku na sani ba amma wannan ba mutum bane mala'ika ne kaga wannan yana nuna ma cewa a nan gurin ana so a nuna ma girman Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya ba shi shawari masu tabbatar da shawarin a yadda a yi kwamfamin cewa eh lallai wannan abin shi kamata a yi mala'iku ne da umarnin Allah subhanahu wataala don ka yakin badar yana nuna ma cewa yanzu ana so ne a nuna ma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa shi manzo ne na gaskiya Allah ne ya aiko shi ana so a nuna ma darajar sahabbai za ta ɗagu domin me hatta shawarinsu Allah ne ke aikowa ya tabbatar da cewa a yi ta amfani da shawarin nasu saboda me sun jure akan imani sun tsaya akan imani da wannan yake nuna ma cewa duk yadda za ku duk abin da za ku ko mutanen baya tun daga kan tabi'ai ila yawmil qiyamati duk yadda za ku sabai sun riga sun zarje ku sun wuce ku sun wuce ku har abada yasa Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu wasu mutane sun yi sabani akan Muawiya bin Abi Sufyan Umar bin Abdul Aziz radiyallahu rahimahullahu ta'ala shi tabi'i ne ba sahabi bane amma an yi adalci a mulkinsa har dabbobi sai da suka shaida cewa shi adali aka samu walwala da wadata ya raba dukiyar ƙasa bisa adalci sai da aka wayi gari in mutum zai yi aure a baitul mali na abu na treasury na gwamnati ake zuwa a ɗebo kuɗin kayan aure da kuɗin sadaki da kuɗin gina masa gida da kuɗin jari da kuɗin kasuwanci ta da a ɗebo a tafiya ba mutum saboda adalci ya kawo matashi in zai yi aure ba jira yake sai ya samu aiki ba a'a kawai sai a ɗaya daga can kudin da zai ishe shi jari kudin da zai ishe shi kai sai da aka wayi gari wani zai yi aure a bashi kudi sai da ni kan kudin ya ishe ni haka ana neman talakawa wa yake bukatan kudi jari da ta a mu jari ya ishe mu sai a shiga wannan layin a ishe na wanda duk yake jin cewa jarin sa yana ƙara yana bukatan jari suka jari su ko da ke mutanen ta masu tarbiyya ce ta imani ba masu wucewar zuciya ba kowa a gidansa sai ta a mu jari ya ishe mu ka san da yanzu ne ko mutum ya ɓoye biliyoyin daloli kan ka ce wa yake bukatan jari sai mu ne na farko yasa in gwamnati ta ce za ta raba wani abu yanzu waɗanda suke da abun su suke zuwa su yi da titi ko kuma in su ne aka ba su raba sai sun ware wasu buhuna in shinkafa ne sai sun ware buhuna sun kai gidansu kan ka ce ga wani abu a rabawa talakawa sai mutum ya rabawa nasa an ce gwamnati ta sayi fom na jam ya'yan talakawa a raba musu sai ga ya'yan kwamanan sakatare ya'yan waye-waye ya'yan kwamishinoni su ake raba wannan fom din gwamnatin da ko a raba wa talakawa da wanda ba su da hali sai ka ana raba wancan wancan wani abubuwa su ne masu alaka da gwamnati su ne masu kuɗi akwai na ƙasa da su da ko a raba jam fom ga waɗanda suke ya'yan talakawa sai ga ya'yan manya masu faɗa a su suke raba fom din kaga akwai bambanci tsakaninmu da na da akwai bambanci matuƙa yanzu da za a ce ga buhunan siga gwamnati ta ce a raba waɗanda za ka ga sun fi ɗiban wannan buhunan siga wasu ne wanda su ne masu alhakin rabawa akwai allowance nasu kuma suna da kuɗi suna da halin su saya amma su ne za su cinye sai ko kuma su ɗaifi wani abu a ciki sannan tukuna a rabawa talakawa abin da ya saura haka in taki ya zo haka ake yi kai duk abin da kake jin cewa gwamnati na so ta taimaka sai ka zama wani wani wata ila wani sa'in shi asalin shugaban yana da kishin a bawa talakawan amma daga abun ya sauko kasa kasa a nan ne abun ke lalacewa Allah kiyaye mu Allah samu gani kuma Allah sa a gyara saboda haka lokacin Umar bin Abdul Aziz haka aka rayu to shine sai wasu biyu suke musu sai wani yace wai da Umar bin Abdul Aziz da Muawiya bin Abi Sufyan wanne ne alkhairi ne kam shine sai wani yace haba wani malami da suke tambaya sai ya ce musu tir da kai yaya za ka haɗa Umar bin Abdulaziz da Muawiya bin Abi Sufyan Muawiya bin Abi Sufyan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala dallin shi kuma ya ce amin mana yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kurar da take taba kura na kasa kura na dotti da yake makalewa a gashin hancin Muawiya bin Abi Sufyan ya fi Umar bin Abdul Aziz daraja a gurin Allah akan a ce ka abu ta yaya za ka kwatanta mutane biyu manzo Allah yana cewa wannan zalim wannan yana cewa amin wancan ko bai ga manzon Allah ba ta yaya za ka hada su Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an faqa ahadukum mithla udin zahaba ma balaga mudda ahadihim wa lahum wala nasifa to wannan sahabbai sun yi gaba saboda me suna ba da shawari Allah yana aiko mala'ika mala'ika ya sauko daga sama don tabbatar da shawarin sahabi ba ba Abubakar bane ba da shawari ba Umar bane radiyallahu ta'ala anhu ba Ali bane radiyallahu ta'ala anhu wannan wani ne al-hubab ibn al-munzir in ka zo tarihin sahabbai ma shi ba a sama sama zaka kai shi ba can zaka je yanzu wata kila ma wani bai taba jin sa cikin sunayen sahabbai ba sai yanzu yaji akwai anan wanda bai taba jin wannan ba wanda bai taba jin al-hubab ibn al-munzir ba sai yanzu akwai anan kuma to amma shine ya bada shawari Allah ya san da shi ko bai san da shi ba kai da Allah daraja ce a ce shawarinsa Allah sauko da mala'ika tun daga faukan sabai samawa a sauko da mala'ika ya zo ya ce wani daga cikin sabanka sunansa al-hubab bin munzir ya ba da shawarin ku matsa daga nan Allah ya yarda da shawarin wannan daraja ce kuma daraja ba to idan su al-hubab ibn munzir wannan ita ce darajar su ina ga su abubakar siddiq ina ga su umar faruq ina ga su usman bin nurai ina ga su aliyu abu tibitain da makamantansu me kake tsammani ku ya ku jama'a ku san sahabbai ku san waye sahabbai wannan yakin badar abin da yake koya mutane kawai ana so na nuna muku tsantsar imani da girman Allah da tauhidi da matsayin sahabbai da imanin sahabbai zaka shine Allah subhanahu wataala yace in tasbihuna rabbakum ku tina nan fa manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana addu'a amma dake shine al'ummar gaba daya sai Allah ya jam'in magana yace in tasbihuna rabbakum ku tina lokacin ga gaba dayan kuke neman agajin Allah manzon Allah ne wakilin su gaba ɗaya shine shugaban al'umma Allah ka samu karkashin ceton sarata ne shine ya tsaya yana addu'a amma Allah ya ku shine ran da kuke neman agajin Allah gaba ɗayan komai ya yanke komai tunanin ku ya yanke kuka zama sai Allah kuke neman ya taimake ku tare da cewa Allah ya yi alkawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai za su ci nasara wannan rana amma inda a ce yanzu wani za a ce a karka damu lallai jarin ka zai jaru kullum barci zai dai amma Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawari kuma ya sa alƙawarin Allah ba ƙarya bane amma sai ya tsaya yana fada a gaban Allah har ya kasa barci ya kwana yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya fastajaba lakum Allah ya amsa muku addu'ar bayan ya amsa muku addu'ar ku kaga anan ijabatu du'a tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya masa alƙawarin za su yi nasara amma don a nuna mana mahimmancin tsayawa a yi addu'a in kai addu'a Allah zai karfi addu'a kar mutane ku rinka dogaro da wani abu a duniya kuna barin Allah duk abin da kake ci tulin imala duk bala'in da ake ciki kai ko wuta ake kunnawa a waje ka rasa hanyar gida ko ta ina hanyar da zaka huta ne wallahi ko ga Allah Allah zai baka mafita in ma rayuwarka ta kare ne a wannan ranar wallahi za ka tafi cikin nasarar Allah saboda haka kar ku manta da Allah cikin duk abin da kuke yi kar wani abu ya mantar da kai ka soma tunanin bari in yi dabara ka soma tunanin bari in je gurin suwa ne a al'aksu bil asbab ba laifi bane in yanayi ya kai yanayi cewa suwa ne za su iya yin taimako cikin wannan abu ba laifi bane ka je gurin su an gane amma duk abin da za ka yi dogaro ga Allah tsananin dogaro ga Allah ka yi shi kar ka dogara ga dukiyarka a ni mai kuɗi ne ni na san saboda kuɗin da nake da shi wannan abun ba zai ritsa da ni ba ko kuma a ni matsayi na ko kuma a ilimi na ni wannan abun ba zai ritsa da ni ba kar ku yi wannan kar ku yi wannan duk kuɗinka duk iliminka duk mulkinka an yi wanda suka fi ka duk waɗannan abubuwan da kake da su amma Allah ya ba su kunya lokacin da suka yi manta da Allah Allah ya kunyata su to don haka ku dogara ga Allah cikin duk abin da kuke shi ne abin da yake koya mana a cikin wannan aya Allah ta fasta jaba da kun sai Allah ya amsa mu anni mumiddukum lallai ni zan karfafe ku bi alfin min al malaikati da malaiku dubu murtafi da zan sauko a jejjere a wata kira'a murtafi da zan sauko ninki da yace bi alfin dubu sai yace murtafi na ninki ninkin dubu me yake nan dubu biyu ninkin ninkin dubu shine dubu biyu to shine a kira'an murtafi na dubu biyu amma al-mashhur inji al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala shine abin nan mala'iku dubu ɗaya da suka sauko mala'iku dubu ɗaya da suka sauko din nan mala'iku ɗari biyar sun sauko ta daman annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran su shine mala'ika jibril mala'iku ɗari biyar sun sauko ta hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran su shine mika'il Allah ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya wannan saukan mala'iku ya zama komai gare ku ba illa bushra face albishir wani takma inna bihi qulubukum kuma don zukatan ku su nitsu ku san cewa lallai Allah da kuke bautawa shine Allah kuma shi cancanta bautawa kuma ku san cewa imani da kuke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun jefa kun tabe shi cancanta a yi imani da shi domin ga mala'iku dubu Allah yana saukar da su domin tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai don su yaki su kashe mutane ba kun gane shine wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum domin inda a ce don su kashe mutane ne malaika jibrilu fa fuka fiki ɗari shida ne a jikinsa fuke ɗaya idan ya buɗe shi duk inda ya buɗe fuka fiki ɗaya a cikin ɗari shida nan ba za a iya ganin sama ba duk zai yi sama gaba ɗaya haka ba jikin malaika jibrilu take fuka fiki ɗaya in ya buɗe ba za a ga sama ba zai toshe ta gaba ɗaya to irin su irin su har ɗari shida ne a jikinsa ƙarfin halittansa ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa menene zi kuwacin عند ذي العرش متين ذي قوة إن جاء الله ذي قوة ملائكة جبريل ما أبوتين كرفيني عند ذي العرش أقول ما أبوتين العرش متين ينا ده متين ملائكة جبريل to shine kawai don mutum dubu kawai sun taso aka sauko shi shi da mala'iku dari biyar shine na dari biyar shine jagora can gefe kuma mala'ika Mika'il da mutum da mala'iku dari hudu da casa'in da tara shine na dari biyar ɗinsu da kuke tsammani wannan shine wa ma ja'alahu Allah illa bushra lahu wa li tatma'inna bihi qulub ai wa ma ja'alahu Allah illa bushra kai wannan da suratul anfal wa li tatma'inna bihi qulub a suratul abuna suratul ali imran Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad sadaqakum Allah wa'di ita wusa ba wannan ba menene bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tikum وياتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بثلاثة بخمسة آلاف من الملائكة كافون ونم أبنا وإذ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يوا يوا شواكرا كمان سمعي
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
wannan ayoyin a can sai ce wa maji alawullahu karasa karasa wa maji alawullahu وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
a nan malamai suka ce in ka duba surat ali imrana إذ تقول للمؤمنين ألن ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين shin bai ishe ku ba a ce Allah ya saukar muku da mala'iku dubu uku su taimake ku sai ta bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin in kuka jure kuka tsaya kuka ji tsoron Allah kuka rinka bin Allah kuka rinka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah zai iya saukar muku ma mala'iku dubu biyar wannan saboda me kuna ga mala'iku dubu biyar akan kashe kafirai ba fa ka bane ba sai ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litaqma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al-'azizil hakim wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum saukan mala'iku ba komai ba ne a gurin Allah sai dai kawai ya zama albishir gare ku cewa Allah ya yarda da aikin. Ma'ana saukan mala'iku ba wai su zo su kashe kafirai ba ne, a'a Allah ya yarda da aikinka kana duniya ka gane Allah ya yarda da aikinka ba ƙaramin nasara ba ne. To Allah yana so ya nuna wa cewa Allah ya yarda da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yarda da aikin sahabbai za ka saukan mala'ikun nan ba sun zo wani don su kashe kafirai ba ina wane kafirai a cewa mala'iku tubu su sauko don su wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum malamai suka ce tun da ake a duniya da yaki da ake a duniya ba a taba samun sama da mala'iku tubu sun sauko don taimakon manzo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba a sauko da sama da mala'iku dubu ba yawan abin da suka sauko na adadi na mala'iku don taimako na sunar salam su ne dubu ɗaya kasan maganan dubu uku na surat ali imrana da maganan dubu biyar wannan kawai wa ma ja'ala Allahu illa bushra lakum ne wa li tatma inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim ku gane wannan albishir ne Allah yake musu yawan saukan mala'iku yawan nuna farin cikin Allah wajen cewa ya yarda da aikinsu shine sai Allah ya zaburar da su kai in fa kuka tsaya kuka jure kuka nemi taimakon Allah kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah zai iya saukar da mala'iku dubu uku ma saukan mala'iku dubu uku ba wai don su yi kata kata da kafirai ba a'a don ka Allah ya nuna muku cewa in dai har mala'iku dubu uku sun sauko don tabbatar da yadda da aikin ku ai wannan kun jefa kun tabi kai ba ma mala'iku dubu uku ba in kun bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdirkum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin mala'iku dubu biyar ma suna iya saukowa ma'ana yawan adadin mala'iku da yawan saukansu yana nuna ne yana nuna ɗaukakan darajar sahabbai da ɗaukakan darajar manzon Allah shugaban kowa sallallahu alaihi wasallam an gane mene dalilin saukan mala'iku kun san cewa mala'iku ba sun sauko don kashe mutane ba ne sun sauko ne don nuna daraja da ɗaukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma albishir gare su cewa Allah ya yarda da aikinsu kun gane wannan saboda haka ku gane wannan wannan shine dalilin saukan mala'iku wannan shine abin da Allah yake bayyana a cikin wannan shi yasa yace wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litaqma'inna bihi qulubukum kuma don suka san ku sunintu ran da kake aiki aka ce maka aikin Allah kake yi kuma Allah ya yarda da aikin da kake yi to in kana neman nitsuwa anan ne nitsuwa za ta kare baka jin wani tayi in ka dan yi irin ran jarumtan nan ka dan yi wasu raka'a biyu can dare sai ka ji kawai kawaye gari kana dan murmushi ba ka yi samu wannan da kai kana ɗan wani murmushi irin kaman kai ina gani kaman kaman kai din kai ne ko ba haka ba saboda ka samu ka dai to me kake tsammani a ce lokacin da kake wannan raka biyu kana tsaye sai ka ga malaika ya sako ya ce wane a ce sunan ka tsahir ne ya ce tsahir eh ya ce tsahir wannan raka biyu naka Allah ya yarda da su shi ya sa na sauko bai kake zamani ai da a ce ya sauko ya ɗabi abun kawai ba tare da na sani ba a ce kuma ya ka sani cewa mala'ika ya sauko yana sanar da kai cewa Allah ya yarda da wannan raka'a biyu kuma ya aiko ni sauko ne don tabbatar ma cewa raka'a biyun nan Allah ya yarda da su ya tafi da su bai kake zamani wajen daraja to wannan shine yasa mala'iku dubu suka sauko ba don komai ba ai in dai don kace wani sai mutum dubu ne ya ya aka yi wai har 830 suka iya guduwa suka koma maka ko mala'iku mala'ikan da farkon duniya da karshen ta daga bangon duniya in mala'ika yana so ya koma karshen duniya kasa da kiftawan ido mala'ika zai koma yammacin duniya in yana karshen duniya ta gabar kafin ka kifta ido zai koma kuma karshen duniya ta yamma kuma sannan mala'ika ba sai ya koma karshen duniya ta yamma zai aikin da yake so ya yi ba tun yana karshen duniya ta gabar din zai iya yin abin da ake so ya yi a karshen duniya ta yamma zai iya yin wannan to kuma ce wasu sun gudu mutane su 830 aka kashe 70 kawai sana aka kai aka kama prison yaki 70 kawai 830 suka gudu suka dawo maka lafiya daga baya wasu suka musulunta ba ku ga ba ku rote falala ba ya kamata ku bayyana alqur'ani Allah ya samu gani wa ja'alahu Allahu illa bushra Allah bai sanya wannan ba sai albishir saukan mala'iku ne sai albishir wani takma inna bihi qulubukum ko don zukatan ku suni tsu ku gane cewa aikin da kuke yin nan aikin Allah ne ko ba haka bane wa man nasru illa min indillah amma in dai wai cin nasara a yaki ne wallahi ba a taba samu ba illa min indillah ba sai daga gurin Allah don haka maganar yawa maganar makamai maganar kun shirya maganar ba ku shirya ba wannan ba damuwar Allah bane wa man nasru illa min indillah inda kun shirya ma sai Allah ya ga dama ku ci nasara da kun fito ku ne kuka ninnin kasu yawa ma sai in Allah ya ga dama ku ci nasara wani shi ne abin da Allah ke nuna mana da ya ce wa ma ja'ala Allahu illa bushra wa li tatma inna bihi qulubukum sai ce sai ke kan su zuwa ga tauhidi su gane Allah shine Allah sai ce wa man nasu illa min indillah kun gane ma'ana Allah fa shine mai juya al'amura in kun ci nasara ma daga hannun Allah ne kun gane wannan shine wa man nasu illa min indillah sai Allah ce inna Allah azizun hakim in kuna tsoron wayancan mutum dubu da suka zo da makamai da kaza kaza to Allah baya tsoron su domin me inna Allah azizun Allah mai mabuwayi ne hakimu kuma sannan mai hikima da wuya ka samu izza da hikima sun haɗu a gurin mutum ya ka ce ma wani cikakken mai mulki ne duk duniya shi ake tsoro to sai ka samu wauta ta wani bangare da tare da shi haka kawai sai kama wani gari da yaki ba tare da sun cancanta a yake su ba haka kawai zai turo sun zama yan taimako yan gudunmawa sai a ce maka an hada abu ne menene shawagar menene shawagar irin tawagogin da ake hadawa shugabannin duniya da suke hadawa ya buna a sa wata kasa a gaba a rugurguza ta ko a sa wata kasa a gaba sai a nemi haɗin kan wannan a nemi haɗin wannan alhali shi kaɗan sama mai ƙarfi ne amma kafin ya ya nemi wannan sai ya nemi haɗin kan wannan sai ya nemi haɗin kan su ma sun kawo nan sun ce ma sun kawo nan suke sai hada abu saboda me wani sai sai kaga bangaren mota sai sun yi abun wani sai su ma da kansu suka cewa kai bai dace ba amma Allah al'azizu ne mai matukar buwaya mai matukar ƙarfi amma ƙarfinsa bai sa ya shiga wauta ba hakimun ne wato mai hikima ka samu buwaya da ƙarfi da hikima a hada guri daya yawanci ba su yake samu in ƙarfi yayi ƙarfi sai ga girman kai ya shigo to ina Allah ba haka bane ko zalunci sai shi Allah ya kiyaye insha Allah ta'ala in muna raye a gaba za mu sake ganin wata gaba kuma da Allah ya sake nuna darajar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muna raye Allah ya mu gane wallahi ta'ala alam sai in Allah ya muna raye za mu ci gaba
amma wani ya ta wani kuma da suka da wani ya ta ya maza da na da wani ya ta da ya lokacin da ta gina da ta da wani ko ma ko ta da ya ta da wani ya ta na da wani amma da wani ne don wani ya ci da shi a kasuwa ne ya ta da na kuma da ta ya da wani ne amma soci ko ta da zai da hukumomi da ba ina da hukumomi da ba kuma a kawo da cikin da kuma gani ko wata da gani ba ku guda ya wuce a yanin ba ne suna zariya ko ba su da kuma na yau yi da su ne ta zama da wata da kuma sun yi ta sun yi ta zuwa ina da wata da masu gudanar da da kuma na wata da kuma shi ne wani gaba a wani yana da wani kan zariya ne sannan wanda yake sai ya sa da wannan ya dace wasu ke nema a yi abu cikin wannan saboda wani ya zama yau da ya ya ta fasa su nan sannan da wanda yake zai biya ya sa a tsira Allah ya yi Allah ya wasa da da wata mata ta ruko suka ga tura min da ya ana so da yi a cikin da ya yi kimanin wata kuma fara nan wani shaɗa da yana yana
bayan Allah da suke ta neman addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala wanda abuna abuna ƴaƴansu zuwa ga ƴaƴansu da turo suke fama ta mijinta ya bata Allah subhanahu wata'ala ya fito da shi wanda ƴaƴansu suke cikin matsaloli daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wanda ya ce mahaifiyarsa kullum yawanci tun da ya sani bai ga ta samu lafiya ba Allah ya ba ta lafiya da mahaifiyarsa tana kasuwanci amma kuma tana yin wasu abubuwan da yake gaba daidai ba Allah ya sa ta daina wanda shi kuma a su kuma suke jarrabawa abin nan ko da Chelsea da sauransu da jarrabawa muna fatan Allah ya ba su nasara wanda suka kusan kari da karatun su Allah ya sa su zama lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawa da suke masu waye da ne kuma Allah subhanahu wataala ya ba su nasara wanda duk yake karatu Allah ya taimake shi ya sanya albarka cikin karatunsa wanda suke fama da maganar jari Allah subhanahu wata'ala ya ba su jari na gari wanda yake neman aure wani har ya ambaci sunanta ce masa sahibu hafsa to Allah subhanahu wata'ala ya sa auren da ya zama alkhairi gare shi Allah ya sa su su dace wanda shi ma yana neman aure din Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara da masu neman aiki Allah subhanahu wataala ya azurta su da ayyuka mai albarka dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya saukar mana da albarka a rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu akwai babban malami Sheikh Nazifi wanda ya jima a tsare Allah subhanahu wataala ya fito da shi wancan lokaci an yi ta addu'a gurare daban-daban kusan tun ana addu'a har ma a yanayi ya shiru da wuya ma ka ji wani sa'i an ambata amma da ke Allah subhanahu wata'ala yana sane da yanayi to Allah subhanahu wata'ala ya sa a mishiyoyi muna fatan Allah ya mana kariya da irin waɗannan abubuwa duk da cewa dama yawanci manya-manyan malamai da yawa magabata ma sun shiga irin wannan yanayi kullum mutu a kuku ya zama ya zama sanadiyan ɗaukakar darajarsa Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya saka fara ne gare shi mu kuma Allah subhanahu wataala ya mana kariya da dukkan sharrace sharrace dukkan wanda yake da wata bukata a cikin mu anan kowa yana da irin bukatar da yake da ita bukatun mu na duniya Allah ya biya mana bukatun mu na duniya wanda yake alkhairi gare mu Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikin bukatun mu bukatun mu na lahira shiga aljanna Allah shigar da mu cikin aljanna mai da muke haduwa muna karanta alqur'ani Allah ya hada mu cikin aljanna firdaus Allah ya yafe mana kurakuran mu sai da muka haduwa wannan guri Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ya yanta wuyayen su daga wuta zuwa aljanna mu da iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah ya tsunduma mu cikin aljanna firdaus Allah ya hada mu da iyayen mu cikin jannatul firdaus wanda suka saura iyaye suke raye Allah subhanahu wataala ya karfafe mu ya karfafe su akan imani Allah ya tabbatar da digadigan mai mana kariya da sharrace-sharracen ƙarshen zamani. Iyalanmu da zuriyanmu, Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya kame mu daga fitintunun ƙarshen zamani. Duk abin da ya zama sharri, Allah ya nesanta mu ya nesanta zuriyanmu daga wannan sharri ne. Allah ya mana kariya duk mai nufin mu da sharri ko mai nufin zuriyanmu ko iyalanmu da sharri ko wani abu ko makirci. Ko hasada Allah ya mana kariya daga hasada masu hasada. Allah ya mana kariya daga gaban masu gaba. Allah ya tabbatar da mu a bisa shirya a bisa daidai ya yi mana kariya da cikin tunun ƙarshen zamani. Wata ta tambunan turo cewa ta mijinta ko hasada ko sharrin mahasada Allah subhanahu wataala ya musu kariya. Yan uwansu wanda suke cikin wani irin yanayi Allah subhanahu wataala ya musu abunan buɗi. Duk wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawo buɗi. abu na tashin farashin kaya Allah kawo mana saukinsa Allah kawo mana walwala a wannan jiha samu da riko da addinin musulunci shugabanni masu jagoranci ma wannan jiha Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ya ba su ikon yin abin da zai zama adalci da nasara a rayuwarmu da addinin duk abin da za su aiwatar mu mori tattalin arziki na wannan jiha samu Allah ya taimake su wajen aikata shi abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kuma Allah ya hana su aikatawa shugabanninmu na ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon yin adalci da ƙarfin gwiwa akan abubuwan da suke aiwatarwa na dagunan gyara tattalin arzikin ƙasa. Allah ya samu mori wannan tattalin arziki mu more shi muna masu imani muna masu riko da addinin Allah. Allah ya kawo haɓakar addinin musulunci a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Duk abin da ya zama fitina ga addinin mu Allah ya mana kariya daga shi. Allah ya rusa abin da yake na makirci ga addinin musulunci duk abin da aka shirya na makirci ga musulmai Allah ya wa masu makircin kansu Allah ya rusa masu makirci ya rusa munafukai ya isan mana a kansu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya sa mu cika Ramadana cikin alkhairi Allah ya karbi ayyukan mu a cikin wata Ramadan Allah ya sa azumin da muke karbabe ne a gurin Allah addu'o'in mu Allah ta karba ne a gurin Allah qiyamul layli da mutane suke Allah ta karba ne a gurin Allah karatun alqur'ani Allah ta karba ne a gurin Allah Allah ya sa su a cikin mizanin hasanat Allah ya saka mana da gidan aljanna Allah ya ƙara fahimtar da mu abin da mu fahimta ba abin da muka gane Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ighfir lana warhamna اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ya Allah duk wani abu na albarka Allah ka saukar da shi a gidajenmu ya Allah ka raba albarka mai ɗumbin yawa ka saukar da su a gidajenmu ya Allah duk wani sharri ya Allah ka kare gidajenmu daga faruwa da shi duk abu da zai doso gidajenmu na sharri Allah ka yi mana kariya da shi Allah ka hana shi izowa kusa da mu ya rabbal alamin Allah ka saukar mana da albarka da nisuwa da kwanciyar hankali da riko da addini musulunci Allah ka kare zuriyarmu da dukkan wani sharri ya rabbal alamin Allah ka tabbatar da digadiganmu da digadigan zuriyarmu bisa riko da alkur'ani da karanta shi da fahimtarsa da haddace shi ya rabbal alamin ya Allah kai musu budi cikin basiran su da gane karatun su a koyina suke karatu ya rabbal alamin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka sanya su zama qurratu aini lana duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare su daga faruwan wani abun da bai yadda baka yadda da shi ba ya Allah a rayuwar mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma arda anna ya rabbal alamin اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
da